أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ثبت جناني وأجل الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya ba mu ikon dawowa don ci gaba da wannan karatu na tafsirin alkur'ani mai tsarki muna fatan Allah ya muna muwafaka da abin da za mu karanta Allah ya muna muwafaka da abin da za mu saurara jiya mun ɗau lokaci mai tsawo ana bayani akan wani al'amari mai muhimmanci wanda darasin da abin in ka dunkule shi ga baki ɗaya saƙon da ke ciki fahimta da nuna kudura ta ubangiji tunda muka buɗe wannan karatun ayoyin da Allah ke ta karanta mana ana ta karanta su ana ta karanta su ana jan hankalin kafirai na su yadda da Allah ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai mai iko ne akan kowa haka sai ya ce ku dibi sama ni na halicci sama ku dibi ƙasa ni na halicci ƙasa ku dibi kaza ku dibi kaza ku dibi kaza darasin da ake so a gane a ciki a gano kudura ta ubangiji iko na ubangiji Allah mai iko ne akan kowa Allah mai iko ne akan komai to haka shi ma wannan wannan matsala da aka ta tattaunawa kanta aka ja numfashi kanta babban saƙon da za ta isar cewa Allah mai iko ne akan kowa mai iko ne akan komi don haka zai iya cikin ikonsa da hikimarsa ya sa wanda ya yi wa fati wanda ke raye ya sadu da shi musamman ma wanda wafatin shi ba irin wafatin kowa ba ne shine annabin Allah sannan kuma ba wai annabi daga annabawan Allah ba a'a shugaban annabawa ga baki ɗaya sai idina maulana rasulullah sallallahu ta'ala da sallam saboda haka mu'ajizozi da suka bayyana dangane da annabi sallallahu sallam a ganshi bayan wafatin sa wani al'amari ne mai yawan gaske bai kirkiwa sannan karama ta waliye da za ta sa su haɗu da manzo Allah sallallahu sallam bayan wafatin sa abun bai lissafuwa amma kada a tayi da hankali ne yasa yana babin karama ne da mu'jiza babin karama ne da mu'jiza wanda dole ne a imani da su kuma dama can sun fi karfin hankali sun fi karfin hankali annabi ya ba da abu ta mafarki abin ya tabbata annabi ya aika da saƙo kuma a je a samu saƙon abin yana da yawa Izzuddin ibn Abdussalam sultanul ulama a lokacin shi wani bawan Allah ya mafarki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce je wuri kaza zaka tona zaka samu dukiya ta rikasi yana farkawa ko ya tafi wuri kaza din kuma manzo Allah ya ce in ka samu karka kasa biyar a bada kashi ɗaya duka dauki abun ka duka to da ya tafi inda manzo Allah ya mai kwatance kuma ya samu abu ya samu abu yana nan a cikin zarkani na na sharhin muwatta sharhin da na zarkani na muwatta a babin rikazi za a ga wannan kissa su zarkani su kawo ta da ya je yadda manzo Allah ya lisa ya misalta mai wurin sai ya je wurin sai ko ya tona yana tona sai ga kuɗi kuma ya zo wajen malamai ce to amma manzo Allah ya ce mishi banda babu humus ba takmisi malamai suka ce to tunda dai annabi ne aka gani kuma shi ne ya ce kuma ba shakka ba tattama manzo Allah ne aka gani ba ka babu rika babu humus sai Izzuddin ibn Abdussalam a lokacin ya ce a'a manzon Allah ne kwarai da gaske shi ne kuma babu tantama amma ga ka'ida ta malaman usul idan abubuwa sun zo ingantattu haza sahihun wa haza asahu to ana ɗaukar asahu a basu sahihu saboda shi ma wancan sahihi ne amma wannan ya zama asahu domin abin da ya zo a cikin sunna tabbatatta kafin wafatin manzo Allah wa firri kazi al-khums wa firri kazi al-khums haka manzo Allah ya ce zaka ce idan an samu mu'arada tsakanin sahihu da asahu sai a aje safiwa ɗauki asabu don haka za a aje ya kasa biyar ya ba da kashi ɗaya humusi na rikazi kaji abinda malamai suka tabbatar da lalle annabi ne kuma gashi amma in hukunce hukunce sun zo suna mu'araba da juna to sai a ɗauki asabu a basu sahihu to a takaicen takaitawa dai kaji sun tabbatar da annabi sallallahu alaihi wasallam na ba da wani abu ma a cikin mafarki kuma a je a samu abin wanda akwai asiru alamin dubara maganganun suna da yawa in mun ce ba wani aiki sai wannan kadai Allah ya isa a al-abubakar ibn al-muqri rahimahullah yake cewa da shi da tabarani da abu shaykh sun fita sun shiga cikin haramin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam a Madina suka shiga mawuyacin hali ga yunwa ga rashin kuɗi ga matsalancin matsalancin hali da har yunwa ta sa sun fara rama yace kawai sai muka gaba abin da za mu yi bayan isha'i bayan isha'i sai na je kabarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daidai rawdan manzan Allah ina zuwa rawdan manzan Allah sai na ce ya rasulullahi aljuhu manzan Allah yunwa nake ji manzan Allah yunwa nake ji yace sai na juya ko da na juya sai abu sai abul qasim yace dan zauna nan zaka ga abin da Allah zai ko dai arziki ya taho ko kuma mutuwa cikin biyu da sai ayi da abubakar ibn al-muqayyi yace sai nayi bacci da ni da abu shaifi shi kuma al-imam al-tabarani wannan dai mai al-tabarani tabarani mai mai al-ma'ajim din al-mu'jam al-kabir da awsat da as-saghir shi tabarani yana zama yana nazari cikin littafi haka yana nazari kawai sai ga wani alawi wani sharifi ya kwankwasa kofa suna cikin ɗaki sai ga sharifi ya kwankwasa kofa ko da suke buɗa sai suka gaji tare da wasu yara guda biyu suna riƙe da wasu jakunkuna duk abinci ne cikin jakunkuna kowane ɗaya daga cikinsu abinci ne mai yawa muka zauna ya ce muka ci muka ci mun ɗauka abin da muka ci muka ƙare zai tafi da sauran sai ban mana sauran sai yake cewa shi alawi ɗin kun je kun kai ƙara wajen maza Allah ko to maza Allah na gani cikin bacci ya ce maza maza in ɗauko abincin kawo manzan Allah na gani cikin bacci ya ce maza maza in ɗauko abincin nan in kawo kuma wannan kissa yan uwa ko kun san ina take a cikin siyaru alamin nubala na alhafiz al-bahabi siyaru alamin nubala na alhafiz al-bahabi juz'i na goma sha shidda shafi na ɗari hudu haka tajuddin surki a cikin tabaqatu shafi'iyyah kubra shi ma ya kawo wannan kissa sannan kuma a ibnul jala ya ce na shiga madina a cikin wani hali wanda yake mai kunci shi ma irin wancan sai ce sai zo kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi ga bakonka bai na cikin matsala ga bakonka na cikin matsala shi ke ce sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam na gani cikin bacci ya zo mun kun da kun sai ga manzo Allah ya zo man da gurasa sai manzo Allah ya miƙa mun gurasa sai na kama ina ci sai na cinye rabin gurasan nan yace sai na farka ko da na farka sai ga rabin gurasa rike ga hannuna rabin gurasa a rike ga hannuna wanda shi ma jauzi ya kawo shi to in mun zanna mun ce ba mu da aiki sai waɗannan abubuwa su ga masu imani ba ma abun mamaki ba ba wani abu ne wanda ya isa a yi musu ba za a yi mamaki amma ba a musu za a yi mamaki saboda ikon Allah ne kudura ce ta ubangiji ta baraka wa ta'ala wani ta zamanin sai na umaru a cikin bacci sai gashi ya ga abincin aljanna watan abincin ya'yan itacen aljanna gashi an ba shi cikin bacci kuma ya farka ya ga itacen rike ga hannun shi ya zama sai na umaru sai na umaru ya ce ai dama maza Allah ya tafi faɗa mana cewa watan daga al'ummarsa sai wani ya ci abincin aljanna yana raye waɗannan misalai ba su da iyaka saboda haka dai muradi abin nufi a gano kudura ta ubangiji yadda Allah ke karanta ma wadancan mushrikan larabawa su gano kudurarsa ta halittar samai da kasai da sauransu haka masu imani su kare gane kudurar ubangiji su kare yadda da ubangiji mai iko ne akan komi mai iko ne akan kowa don haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa idza qila lahum ma za anzala rabbukum kuma ita mas'alan nan ba matsala ba ce ta jayayya ko ta zage-zage ko ta cin mutunci a'a abin da aka ce akwai shi in ka ce babu hujja kake kawo saboda wanda ya ce akwai shi hujja ya kawo kai ma sai ka kawo hujja na babu sai a aza a sikeli tsakanin hujjar mai korewa da hujjar mai tabbatarwa wane ne ke da hujja tabbatatta sai alƙalanci wannan haka ake ga matsaloli na addini ba haka kawai an hawan ban yadda ba bai yiwa ƙarya ne ba duk waɗannan kalmomin in za su tokare da sama duk kalma guda suke ba su da amfani in za su tokare da sama ban yadda ba ƙarya ne bai yiwa bai yiwa to in irin wannan maganin za su tokare da sama ba su da amfani kamar kalma ɗaya ne ba su da wata manufa ba su da wani amfani kawai kaɗan amfani kawo hujja Allah shiritar da mu Allah ya tabbatar da mu akan gaskiya farma annabi sallallahu alaihi wasallam wa idza qila lahum madha anzala rabbukum wa idza qila lahum idan aka ce da su ma ba anzala rabbukum menene ubangijin ku ya saukar ala muhammadi a bisa annabi muhammadu sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam qalu asatirul awwalin sai ga sun ce ai tatsuniyoyi ne na mutanen farko gatanoni ne na mutanen farko dama gaske ta asadiru lawali na kitatabaha wa hiya tulli alayhi bukratan wa asila asadiru lawali na kitatabaha alayhi wa hiya tulli alayhi bukratan wa asila wai tasiriyoyi ne na mutanen farko ake karanta wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam don haka yanzu ga yana ta karanta sa'a da yamma sa'a da yamma wannan qur'ani tasiriyoyin mutanen farko ne to wannan ita ce amsa kafirai ga duk abin da ba su yarda da shi ba sai su ce ƙarya ce tatsuniya ce waka ce boganci ne menene ba abin da musu faɗa ma Qur'ani ba sai Allah ta'ala ce li yahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamah sun faɗi wannan magana ce domin min sai wasu suka ɗauke shi lami ne na ta'alili abin da yasa suka faɗi haka Allah ke nufin ya tabbatar da hukuncin shi ya zartar da mummunan kaddara ta yi a kansu don mi don su ɗauki dalolin laifukan su gaba ki ɗaɗɗar tashar kiyama don haka duk waɗannan abubuwa da suke faɗi Allah na nufin su kinkimi laifukan su ne ran tashar kiyama don haka suka faɗi wannan don su cika wasu suka ce lamin ba an ta'adili ne na sayruwa ne da ta'kidi abinda Allah na sayruwa da ta'kidi shine lamin da ke gwadin ƙarshen al'amari ƙarshen al'amarin dai li ya hamilu ƙarshen ta za su ɗauki auzarahum zunubansu ƙarshen lamari kenan kamar irin na faltafaɗahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwwa wa hasana mutanen gidan fir'auna sun tsinci annabin musa sai aka ce liyakuna lahum aduwwa wa hasana kaga an fasa shi da ta'alili ba zai bada ma'ana ba don ya zamo makiyansu don Allah suna tsinta shi da ya zama makiyansu daga ba a ana nufin daga ƙarshe dai abin zai buge ya koma makiyarsu sun ba suka tsinto shi a ruwa annabi Musa ke irin shi na lidulil mauti wa lil kharabi ku yi ta ku yi ta haihuwa da karshen ta mutuwa za a yi ta yi ku yi ta gine gine karshen ta da rushewa abin zai ta yi za a rushe ne duk duniya a rushe ta ta tashi gaba ɗaya to shi yake ce ma la musayyirati wa taqib la min sayyura da taqib watan shine Allah ta'ala ce li yahmilu karshen ta karshen labari za su ɗauki ausarun laifukan su kamilatan cikakka kamilatan cikakka ba ta wiwa domin su ba masu imani ba ne balle su yi istighfari in su yi laifi sai Allah ya kankare musu kaga ba za su in an je lahira ba za su ɗauki zunubin su kamili ba don wani an shafe an kankare saboda sun tuba sun yi istighfari to su ba su da imani balle su istighfari Allah ya kankare wasu zunubai ba su da imani balle in sun yi rashin lafiya Allah in ya ɗoro mumini rashin lafiya ya yi imani da Allah ya yi tawakkali ga Allah ya tsaya ga Allah imani shi bai canza ba tsakanin shi da Allah to Allah tabaraka wa ta'ala zai kankare mashi wasu laifuka waɗanda ko istighfari bai kankare waɗannan laifukan cikin sauri kamar yadda wannan rashin lafiya za ta kankare cikin sauri saboda nima ta ubangiji tabaraka wataala rashin lafiya Allah zai doro mutum amma sai kankare mai zunubai da wannan rashin lafiya wani talauci Allah zai doro mashi in ya doro mai talauci yayi tawakkali ga Allah bai karkace ba bai kuma yana sabbatu ba yana zargin Allah yana zargin bayan Allah sai Allah tabaraka wataala ya kankare mashi wasu daga zunuban shi saboda wannan talauci da Allah ya doro mashi haka ya Allah ɗoro shi wata jarraba ta bakin ciki wannan bakin cikin ko rashin ɗa ne ko rashin wata dukiya ce ya hasarar dukiya ko ya hasarar wani masoyi shi ne to in yi haƙuri sai Allah ta baraka ta kan kare mashi waɗannan zunubai to kaji halin mumini to su waɗannan ba muminai ba ne don haka duk laihin da sun kai yana nan an lissafe shi kwas cike cicicif ba abin da zai yi gaira don haka Allah ta'ala ce za liyahmilu awzarahum kamilatan yawan kiyama cikakka don ba su da imani balle Allah ya kankara zunubansu ta waɗancan hanyoyi yawan kiyamati ranar tashin alkiyama wa min awzarin ladina yudilluna cewa li yahmilu awzarahum sai da aka bashi wata fasara kamar da ibnu jarir at-tabari yace daga zaid ibn aslama yace labari ya same shi annal kafira yatamassalu amaluhu fi surati akbahi ma khalaqa Allah ta'ala wajhan shi wanda yake kafiri tun miyagun ayyukan shi sai a dunkule su su zama wata sura wata halitta kuma halitta wadda ta fi kowace halitta muni cikin halitta Allah sai ta zo ta laɗe kusa da shi yana cikin wuta fa kafiri duk lokacin da wani abu ya firge tashi wannan abokin zaman nashi sai ya ƙara mai tashi hankali ya ƙara firge tashi duk lokacin da wani bakin ciki ya same shi a cikin wutar nan sai wannan abokin zaman nashi sai ya kara mai bakin ciki har ya kai ga cewa shi wai kai ka wanga mugun abokin zama kai ba mai taimaka ba ne in na shiga bakin ciki ka yaye man in na shiga tsoro in na shiga tsoro ka yaye man sai ka kara mai bakin ciki da tsoro sai ce ai ba wani aboki ba ne aikin ka ne ai ba wani aboki ba ne aikin ka ne aikin ka ne mummuna Allah ya dunkule ya mai da shi mummunar sura ya ajiye ni kusa da kai don haka duk motsin ka sai ka gane kuma duk motsin ka sai ka gane Allahu akbar yace ana amaluka kana qabihan fa lidhalika tarani qabihan aikin ka ne bai da kyau mummuna aiki ne don haka ni ma ka gane ban da kyau mummuna nake yace wa kana muntinan fa lidhalika tarani muntinan aikin ka ɗoyi gare shi wari gare shi don haka ni ma kake gani na ina wari ina ɗoyi don haka yake cewa ba ba ilayya ya ce ka duka in hauka in ji mummuna yake shi ba zai ce makafiri duka in hauka ya ce ɗalama rakibta ni fit duniya ya ce tun yaushe kake ta hawa na can a duniya nima don haka yau za a rama ta kwarkwara nima yau za ka duka in hauka don haka sai ya duka mummunan aikin shi ya haushe goya shi to shine Allah ke cewa li yahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamah za su goya su dau miyagun ayyukan da suka aikata a duniya za su goya su za su dauke su a ran tashar a cikin wuta wal iyazu billah Allah ya kiyashe mu yace wa qawluhu li yahmilu awzarahum kamilatan yawm al-qiyamah wa min awzari alladhina yudillunahum wannan kuma ba iya kashe kenan ba dalolin laifukan da suka aikata an ce su dauke su ba shi kadai ba wa min awzari alladhina yudillunahum haka nan ma da kwatankwacin dalolin laifin waɗanda suka batar duk waɗanda suka batar kwatankwacin zunubin batar wannan za a lafta kansu kwatankwacin zunubin batar za a lafta kansu don haka ya zo a cikin hadisi man da'a ila hudan kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man ittaba'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim shay shay ko la yanqusu dhalika min ujurihim la yanqusu dhalika min ujurihim shay'a yace duk wanda ya kira zuwa ga shari'a ya nuna tafarki na shirya tafarki na Allah tafarki na komawa zuwa ga Allah to yana da ladar duk wanda ya aikata ya bi tafarkin yana da irin lada aikin wancan ba tare da su waɗancan ba tarbace ake yi ba ce to ku dan san mai nan kai ma dan san mu mai kai ma dan san mu mai ai mai tarbace a ba shi shi la ya kusumin au zalihim shay'a ba a tauye komai daga daga daga min ujurihim la ya kusumin ujurihim shai'a ya ce haka nan wa man da'a ila dalalatin duk wanda ya kira zuwa ga bata kana alaihi min al-ithmi mithlu athami man ittaba'ahu la yanqus dhalika min min athami shay'a yace haka nan duk wanda ya kira zuwa ga bata ya ja wasu zuwa ga bata to duk laifin da suka samu na bata duk laifin da suka hau na bata shi ma yana da kamasho irin shi kuma shi ma ba tabbace za a yi misali ce to ku zai tarbace cikin laifukan wanga ya bashi guda wance ya bashi rabi wani a'a yadda dai nasu na nan cikakku kuma duk abin da suka samu na zunubi irin shi za a bashi don shi ya shata wannan mummunan hanyar ta halaka ta bata saboda haka yake cewa wala ya ta'ala sai ya ce sai na ali ne ke faɗa a wannan hadisi yace wa qala ta'ala wa la yahmiluna athqalahum wa athqalan ma'a athqalihim wa la yus'alunna yawm al-qiyamati amma kanu yaftarun yace lalle za su dauki laifukan su da laifukan da wasu nauye nauye tare da nauyin nasu ma'ana nauye nauyen waɗanda suka dora akan bata waɗanda suka dora akan shi akan halaka don haka duk wanda ya faɗi magana to ba wai shi ke da ido rohe ba a'a sai an tsaya an diba ina gaskiya take ina hujja take sannan a ɗauka i lalle wani abu mai kyau ne ina hujja take ina gaskiya take i wannan abun bai da kyau saboda ni saboda ranar da na sani saboda ranar da na sani lokaci zai yi wanda mutum zai da na sani kuma wanda da na sani ba ta da amfani don haka dole mutum ya tsaya ya tantance ya riƙa na Allah domin ya samu hanyar koma zuwa ga Allah a riƙa na Allah domin a samu hanyar komawa zuwa ga Allah cikin lafiya wa min awzari alladhina yudillunahum bi ghairi ilmin watan daga wa za su dauki laifukan su cikakku da kuma laifukan waɗannan da suka batar bi ghairi ilmin ba ilimi li'annahum da'awhum domin sun kira su ila dalali zuwa ga bata kawai amma ba hujja ina hujja ba hujja su dai kawai tunda sun ce su su su wato sun isa da haka ba sai sun kawo hujja ba su in sun ce magana su ita ce ƙarshe su ne su ne alƙalin alƙalin in sun faɗi a musulunci shi ke nan ba jinjinawa don haka kaga wannan bigeri ilmin ne an da auhum cewa sun kira su idan balari zuwa bata kuma ba da ilimi ba ala sa'a ma yazirun Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ku saurara abin nan da suke ɗauka na laifuka sa'a ya yi muni abinda suka ɗauka ɗin da laifuka sa'a muni shi ya isa wal ya zubila kad makar ladina min qablihim Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kafar makka da suke tema kulle kulle ya rasulullahi suna ta kulla ma makirce makirce to su saurara su ji makircin su ba su suka fara ba sannan kuma ya rasulullahi kai kuma ba kai aka fare wa makirci ba an yi ma waɗanda suka gabace ka makirci ɗan uwanka Allah ba su kuma kafiran maka su sani kafin su wasu kafirai sun yi makirci irin makircin su amma bari su je a ƙarshen makircin waɗancan ya kasance don su ɗau hannu ka bisa sai Allah tabaraka wa ta'ala ce alladina min qablihim waɗannan da suka gabaci kafiran makka kan makara ai su ma sun ta kulle-kulle makirci aka ce alladina min qablihim dinnan su ne na maruz shi ne na maruz ibn kan'an bana sarhan tawilan shi na maruz ya gina wani bene dogo wani gini dogo mai tsawo li yas'ada minhu ila as-sama'i li yuqatil ahla as-sama wai shi manufarsa zai je ya yaƙi wata halittar da ke sama zai yaƙi sama saboda ni duk annabi ibrahim na mai magana sai ya ji ana magana sama dai sama dai ya ce to bari ya maganin sama don haka bari a gina mai gini dogo dan ya yaƙi watan ahlas samari mazuwa sama zai yaƙa to wannan shine Allah tabaraka wata'ala ke faɗa mana yake kissanta mana domin kafarai su ji irin makircin wanda suka gabace su kuma ya Allah ya kai ƙarshen wannan makircin nasu ya ce don su yaƙi ahlas sama'i mutanen sama ko halitta sama fa'ata Allahu bunyanahum min al-qawari sai al'amarin azaba na ubangiji sai ya zai kima wannan ginin nasu dogo min al-qawari tun daga filoli Allah ya girgije shi tun daga filoli fa'ata Allahu bunyanahum nan malamai suka ce na tafsiri watan ana nufin fa'ata amurullahi al'amarin ubangiji kamar yadda muka fara can a ta amurullahi fala tasta'jilu subhanahu wa ta'ala amma yushriku kaga a ta amurullahi al'amarin ubangiji ya zo aka fassara shi azaba aka fassara shi tashi alkiyama an mai fassarori dai da yawa to nan ma da aka ce fa'atallahu bunyanahu al'amarin azaba na ubangijinka amrullahi al'amarin Allah na azaba a ta bunyanan shi ya taso ma bunyanan ginin na na maruz min alqawaid tun daga harsashen shi tun daga tushen shi Allah tabaraka ta'ala ya cicciɓo shi don haka al-imam al-qurtubi yace aslul ityan asalin zai kiwa kama qala yace al-majhu bi suhula zai kiwa bi suhulatin kuma haka shi ma al-alusi yace ya ce to ai a ce Allah ya taho Allah ya taho wanda yana karanta da intikali intikali shi kuma mustahili ne ga Allah tabaraka wataala domin sai da ya gama taruwa wani wuri sannan ya baro wurin ya zo wani wuri wanda ya koru ga Allah irin wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa abinda magabata suka fassara wa ja'a amru rabbika Imam Ahmad yana daga cikin waɗanda suka fassara wa ja'a rabbuka ai wa ja'a amru rabbika saboda haka shi ma nan irin shi ne fa'atallahu ya ce bunyanan saboda haka akwai bukata wani dalika ihtaja ba'dhum saboda haka malaman tafsiri suka bukatu wasu malaman tafsiri suka bukatu ila taqdiri mudafin zuwa ga qaddar mudafin ai amrullahi idan ta'ala al'amarin azaba na ubangijinka sai ya zo musu wannan fasara an ruwaice ta daga katada الله الزمخشري يا كوتا عشان الكشاف كما الإمام القرطبي شيما يا كاونا العلوسي شيما يا كاونا يجي كما إمام الزمخشري يجي هنا دقا إرن زنشن ما سلارتي سوتشي أتى عليه الدهر أي أهلكه zamani ya halaka sai a ce a ta alaihi daharu ai zamani ya gama da shi zamani ya gama da shi an gani an ce a ta a ta bi ma'ana a halaka hu nan gurin a ta alaihi daharu ai a halaka hu wa asnahu saboda wannan sai aka ce watan sai Allah tabaraka wa ta'ala al'amarin azabarsa a ta ya zai kiyo bunyanahum ginin su min alkawai tun daga harsashe filolin nan fa arsala alaihim riha wa zalzalata fa hadamatu sai Allah ya aiko wani iska mai ƙarfi da girgizar ƙasa sai ta rusa wannan ginin da namaruzu ya gina zai yaƙi halittar sama zai yaƙi sama da wannan ginin aka ce watan hawa-hawa na can kusa da ƙarshe kawai sai sun ka yanke suna yankewa sai suka faɗa ruwa dama kusa da ruwa sai suka faɗa a cikin ruwa sauran ginin kuma wanda shi bai faɗi ba sai ya rusga sai ya rusga ga baki ɗaya da waɗanda suke cikin gida sai ya rusga ga baki ɗaya da waɗanda suke cikin gida fa harra alaihim saqafu ginin nan harra sai ya faɗi alaihim akan waɗannan waɗanda suke cikin shi sai aka ce to sun tsira za ka ce min fauƙihin ya taushe su yana kansu aka ce an kawo min fauƙihin ne domin a tabbatar da ba su tsira ba ginin ya taushe su yana kansu kaga aka ce min fauƙihin ya taushe su yana kansu wa atahumul azabu min haythu la yash'urun sannan azaba ta zo musu min haythu la yash'urun ta inda ba su sani ba namarud takabbara ya girman kai hatta da al'uluhiyya har namarud zai da awashi Allah ne ونفى وجوب العبادة لله تبارك وتعالى يي مسل واتن وجبت بوتا الله تبارك وتعالى وأوجبها لنفسه يتبت da ita kanshi kaga kenan duk wanda zai kore bauta wajabcin bauta ga Allah tabaraka ta'ala watan dan hanyar namruzu ne kafiri ne da ka bauta ba ta ko ina sai ga Allah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wajibi ne duk bawa ya yi imani da cewa Allah ya wajabta mai ya bi shi wannan in ya bauta da ƙudurin cewa ba dole ba ce to na masu malamai sun ciya kakarta domin cewa ba dole ba ce ƙaryata Allah ne ƙaryata manzon Allah ne sallallahu ta'ala sallam domin Allah tabaraka wa ta'ala ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ba halicci mutum da aljani ba sai dan bauta saboda haka wajibi ne ya kudurta cewa wajibi ne ya bauta wa Allah don haka shi da marusa ya kore wajabcin bauta ga Allah tabaraka wa ta'ala ya wajabta ta ga kanshi fa ahalakahu Allah sai Allah tabaraka wa ta'ala halaka shi bi bawdatin da sauro sauro karamin sauro wannan Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko mashi asgara khalqi mafi kankanta halitta Allah shi ne sauro sallaba alaihi ba'udatan sai Allah ya sallata mishi sauro dakhala fi uznihi arba'ina yawman famata bi sababiha sauro ya shiga cikin kunnen shi ya ta yawo cikin kanshi ya ta yawo cikin kanshi har kanshi ya girma ya kumburi ya kumburi kaga ma alamu jinu da rabbika illa ba wai shi na muru saboda yana babban kafiri mai cewa a gina mai babban gida ya yaƙi sama don haka sai a ce to bari a zo mai da mala'ika sai Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna mai iko ne akan komi mala'iku ba su za su zo ba ba mutane za su zo ba ba wata halitta za su zo ba a'a sauro dai da sauro Allah zai kashe shi don wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu eh da sauro Allah tabaraka wataala ya kashe ba ta bi sababiha ya mutu da sababin wannan sauran wa adzaba ibrahima bin nira namarus cewa ce ya azabtar da ko ya yi kudurin azabtar da annabi ibrahim da wuta faja alahallahu bardan wa salama amma sai Allah tabaraka wa ta'ala ce a'a bai yadda ba sai Allah mai da wutar ta zamo sanyi kuma na aminci wa huwa ma atakabburihi baqiya fi kadarin wa ibrahimul khalil baqiya fi sakwai yace duk da girman kai ne gashi ya kuma wulakanci a kaskance annabi ibrahim kuma yana cikin tsarkaka annabi ibrahim yana cikin tsarkaka domin Allah ya zabe shi
ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبيس مثوى المتكبرين
a cikin wannan malamai suka yi maganganu da yawa da fasarori cewa fakarra alaihi musaqahu suka ce hikima ce ta zance domin wasu sun ɗauka ba wannan kisa bace ta namarus Allah tabaraka ta'ala yake magana a kanta suka ce abinda dai Allah ke nufi wa fakarra alaihim saqafu ay ahlakahu Allah ya halakar da su fa kanu bi manzilati man saqata alaihi bunyanu sai suka zamo a matsayin kwatanci kamar wanda gini ya faɗo ma ai kaga yadda a ce ya halaka to sai aka misalta su da waɗanda gini ya faɗo mawa saboda sun halaka ana nufin Allah ya halakar da su kamar yadda Abdul Ibn Atiyya ya kawo cikin Al-Muharrar Wajiz da Imam Shawkani a Fathul Qadir duk sun kawo wannan fasa wasu kuma suka ce Allah tabaraka wa ta'ala ya lalata ayyukan su fa kanu bi manzilati man saqata alayhi bunyanu in mutum yayi ta aiki yayi ta aiki sai Allah ya lalata aikin to daidai da yake da wanda ya gini yayi ta gini sai gini ya rubuta gaba ɗaya sai aka kamanta lalata ayyukansu da wanda ginin shi ya ruguje sai aka ce fakarra alaihi musabbu wasu ka ce ma'anar shi makircin da suke yi ba ce kan makarar da min kaulin wanda suke gabanin su sun yi ta makirci amma sai Allah lalata makircin ya halakar da su sai kwatanta su da waɗanda watan ginin su ya lalace ya rushe ya ruguje saboda halaka to irin shi ne wannan sun bayan alkiyamati sannan ranar tashi alkiyama baccin Allah ya halakar da su a nan ya rubuta al'amuransu in makirci ne ya lalata makircin su masu nufin su yaƙi sama namuru da sauransu to su ma din duk su din sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce summa sannan kuma can ma'ana magana ba ta ƙare ba yawmal qiyamati ran tashi alkiyama yukhzihim Allah tabaraka wa ta'ala zai kunyata su ya wulakanta su wa ya ƙulu lahum Allah tabaraka wa ta'ala zai ce musu ala lisanil mala'ika afsa harshen mala'iku tawbiqan dan zargi aina shuraka ya alladhina kuntum tushaquna fihim ina ababen tarayyar nan da kuka zamo kuna ta jayayya da masu imani fihim cikin lamarinsu kuna ta jayayya da muminai kansu waɗannan dodannin waɗannan gumakan da kuke bauta mawa ba Allah ba ina suke yanzu ina suke yanzu aka ce tambaya ce ta zargi domin amsa biyu ce ko dai ko ganin su wasu ba don dan akwai inda Allah tabaraka wata'ala ya ce ballu anna da aka tambaye su ina waɗanda kuka zama kuna bauta ba sai ce ai ballu anna ko ganin su ba mu yi ba ko ganin su ba mu yi ba kaga nan kenan fasara ta biyu ko da suna nan yanzu ba su iya kore ko da suna nan ba su iya komi taubihi ne ana wautar da hankalinsu ne to in suna da wani to su kura na yanzu ba su kare ku daga azaba mana su kare ku daga azaba mana to shi ne aka ce ai da shuraka iya ina ababen tarayyar tawa da kuke dangana min kuke rai cewa ababen tarayya ta ne waɗanda kuke jayayya da masu imani masu imani sun ce ba wanda ya cancanta abota masu Allah ko kuma kun ce a aje alal alihati ilahan wahida inna hada da shay'un ujab duk abu allolin nan abota ma daya kaga wannan rigima ce suke ta yi da masu imani to saboda haka sai Allah tabaraka ta'ala yake cewa ina suke qala qala alladhina utul ilma ai waɗannan da aka ba ilimi min al-anbiya ina annabawa wal mu'minina da mu'minai wa qila aka ce al mala'ika mala'iku ne dai za su ba da wannan amsa a ran nan suke da bakin magana ko dai annabawa ko kuma muminai ko kuma mala'iku sai su ce innal khizya al-yawma was-su'a al-kafirin tabbas al-khizya wulakanci da kunyata a yau was-su'a da mummuna shine ababa al-kafirin ya tabbata ga kafirai yaqulunahu shamata tanbih sa su faɗi wannan ne suna yi musu shamata watan suna musu dare kita watan Allah ya ƙara irin dare Allah ya ƙara ita ce dare kita shamata kenan الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلام ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون واتن الذين تتوفاهم الملائكة كاغا waɗannan in an ɗauke ta jimla ce magana ce sabuwa ko kuma a'a fassara alkafirina innal fizya yawma su alkafirin sai dai kunyata da mummunan abu ya tabbata akan kafirai to shi ne bari a ji wani abu dangane da kafirai sai aka ce alladina su ne waɗannan ta tawaffa mun bala kaga bayani ne akan kafiri na duniya wasu kuma suka ce a sabuwar magana ce kaga duk waɗanda mala'iku watan amma wancan magana ta farko cewa bayani ne na kafin shi ya fi ƙarfi su ne waɗannan da mala'iku ta tawaffahu za su karɓi rayuwarsu mala'iku za su karɓi rayuwarsu waɗanda Allah zai tura su karɓo rayuwarsu kaga nan Allah tabaraka wa ta'ala yana magana watan da uslubo ba daban-daban wani bi in zai yi magana sai yi magana ba wasila wani bi sai yi magana da wasila wani wuri don haka in mutum bai natsu ba sai ya ɗauka kamar alƙur'ani ya yi tanaƙubi ne kuma babu shi subhanahu ya tsarkar gabarin tanaƙubi ma'ana ya ce Allahu ya tawaffal anfusa hina mauta Allah shi ke karɓar rayuwa lokacin mutuwarta Allah ke karɓar rayuwa kaga nan Allah shi ne mai yin aiki ko sai ce wani sai ce bal ya tawfahu malakul mauti alladhi wukila bal bari dai mala'ikun da aka qul ya tawfahu qul ya tawfahu ne haka ne. ka faɗa musu mala'ikan mutuwa shine wanda aka sallada ya karbi rayuwarsu can kuma kaga ce Allah ya tawfala musu Allah shine mai karbara can ba wasila saboda wallahu khalaqakum wa ma ta'malun da ku da ayyukan ku na Allah ne. Don haka lokacin da ya aika mala'ika shi dai ne mai yin. Lokacin da ya yi shi ne mai yin. Lokacin da ya aika mala'ika magana ba ta canza ba tana dan yadda take. Shi ne mai yi subhanahu wa ta'ala. Don haka anan ba sai ya ce ta tawaffahumul mala'ikatu. Waɗannan da mala'iku suke karɓar rayuwarsu zalimi an fusai halin kasancewarsu suna masu zaluntar kawunansu. sun zalunci kawunansu da ni da shirka da kafirci domin kafirci da shirka zalunci da shirka na zulmun azim sai dai shirka zalunci ne babba haka Allah tabaraka wa ta'ala ji don haka Allah ya kira su zalimi amma anfusin wanda suka zalunci kawunansu ba su zalunci ko ba sai kawunansu domin yanzu ga zalunci ya komo kansu ya komo kansu da haka yake cewa waɗannan da mala'iku suka kira suna masu zaluntar kansu da kafirci fa alqaw salama za su miƙa jawo su su ce ai sun sun tuba sun sun miƙa wuya irin yadda fir'auna yi fir'auna kaga da ya ga azaba sai ce amantu annahu la ilaha illa alladhi amana bihi banu isra'ila sai ce wa ana minal muslimin yace yanzu kan ya miƙa waya ya yi imani da abin da wanda banu isra'ila suka yi imani da shi wa ana minal muslimin yace yana cikin musulmi yana cikin wanda suka miƙa wuya kada abin da yace to haka haka duk waɗanda Allah bai rufa da shari'a ba sai sun zo da za a karɓi rayuwar fa alqaw salama sai su miƙa jawasu inda mawti wajen mutuwa wa ma kunna na'malu min su'in amma abin da za su rika cewa za su ce ai mu mu taɓa aikin shirka ba ba mu taɓa kafirci ba ba mu taɓa kafirci ba eh wallahi rabbina ma kunna mushriki wallahi rabbina ma kunna mushriki haka kafirai ke cewa a wallahi ya ubangiji ba mu taɓa shirka ba Allah ta'ala ce kaji ƙarya yadda suka saba ƙarya duniya nan ma ƙarya za su ce ihsabu ihsabu kama baki ku shiru kuma kunna na'malu min su'in suka ce wai ba su taɓa aiki shirka ba to fata kulul malaikatu sai malaiku su ce ba dai inna allaha alimun bima kuntum ta'malun ai ba sai ku yi ƙarya ba ai Allah yana sanar da abin da kuka zama kuna aikatawa balle ku yi musu aikin da kuka yi fa yujazikum yana saka muku yuqalu lahum sai a ce da su wannan alladhina tatawaffahu malaika al-imam al-qurtubi yace ikrama yace ta sauka ne a Madina a kan mutanen da sun musulunta a makka amma matsalar su ba su hijira ba sun musulunta a makka amma ba su hijira ba fa akhar jatuhum quraish ila badrin karhan sai quraishawa da aka zo yakin badar sai suka fito da su su zamo cikin rundunar su a yaƙi manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam kuma bisa ga tilasta musu akai su ba musulmi ne amma matsalar su rashin hijira kaga rashin hijira ta ja musu bancin da suna cikin takura ba za su miƙe kafa su yi addini yadda Allah ya ce ba kaji ɗaya sannan an sanyo su cikin sojojin da za su yaƙi manzo Allah sallallahu ta'ala sallam kaji matsala ta biyu ta rashin hijira da ba su yi ba to shine da aka zo ya ce fa biha sai aka kashe su biha a nan badar to fa sai mala'iku suka ce musu alladhina tatawaffahumul mala'ikatu zalimi anfusihim kaga waɗanda mala'iku suka zo karɓar rayuwarsu a badar tare da musulmi da masu ƙi hijira kuma an ɗauko su cikin sojojin da za su yaƙi manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam saboda an arinta su an fi karfin su to shine sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce waɗanda suka zalunci kansu a cikin zama makka suka ƙi hijira wannan abin da ikirma ya ce a kan su ne wannan aya ta sauka amma abin da jamhur ne suka tafi a kai wanda ya yi shi ne ya fi ƙarfi cewa wannan ta sauka ne akan kafirai waɗanda suke tsintsar kafirai ne ba su musulunta ba waɗanda su musulunta amma sun ƙi hijira har mugunyin kadara ta sa an gargaɗo su cikin sojojin da za su yafi manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wa yuqalu lahum sai a ce da su fadkhulu abwaba jahannama khalidina fiha ku shiga ƙofofin wutar jahannama khalidina domin wanda zai shiga waccan ta ƙasa to duk ƙofofin sai ya shiga ciki domin ita ce babban zauri ita jahannama da haka duk wanda zai shiga sai ya shiga ta tata kamar yadda a cikin suratul hijr da muka wuce da hasab atu abwabin li kulli babin minhum juz'un maqsum da muka karanta an ji yadda sayyidina ali karramallahu wajhahu yayi bayanin yadda kofofin wutar jahannama suke shi ne aka ce fadkhulu abwaba jahannam ku shiga kofofin jahannama khalidina kuna ababen kadara madawama fiya a cikin ta falabi isa maswal mutakabbirin makomar masu girman kai makomar su tayi ne ba a son girman kai ko kaɗan a cikin komi abin da ya halaka iblis girman kai ya ƙi da cewa Allah mai iko ne yana iya halittar wadda ta fi shi daraja halittar ta fi shi daraja wa halittar ta fi shi ilimi halittar ta fi shi komi to kuma sai ya gani tare da ya gani amma hassada da girman kai sai suka lullube shi to yaya makomar iblis ta yi la'amla anna jahannama minka wa mimman tabi'aka منهم أجمعين كان بئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا وقيل للذين اتقوا ربكم ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون
Allah tabaraka wa ta'ala ce wa qila lil ladina taqaw an ji kafirai in an tambaye su ma za an zala rabbukum sai su ce asatirul awwalin ba ka mu karanto farko ba kafirai da aka tambaye su aka ce ma za an zala rabbukum suka ce asatirul awwalin ni ubangijin ku ya sauka ma Muhammadu sallallahu ta'ala alaihi wasallam sai suka ce tatsuniyoyin mutanen farko ne kaji karyatawa su kai to masu masu imani da aka ce wa masu imani wa ƙila sai aka ce lillazina taqaw ga waɗanda suka kare kansu daga shirka lillazina taqaw waɗanda suka tsorci ubangijinsu ma za anzala rabbukum menene ubangijin ku ya saukar qalu khairan sai suka ce alkhairi ka suka ce alkhairi kaga fa abun guda ne ba shi abin da aka sauka guda ɗin ne amma wasu a wajensu alkhairi domin shirya ne gare su hudan wa rahmatun lil mu'minin shi alqur'ani hudan shirya ne wa rahmatun kuma rahma ne amma ga lil mu'minin ga masu imani su kuma waɗancan kagirai watan azaba ce halaka ce gare su don haka in an ce zai ce asabirul awwali don haka ya zama yudillu bihi kathiran wa yahdi bihi kathira duk dai abun guda ne alqur'ani bane amma ga wasu shiriya ga wasu bata don haka yake cewa shifa'i shaqa ahli ibadati wal fuhshi wa dhaka kitabun qad atana min al arshi shehu dalal ya ce shifa'i abin da ya zan waraka gare ni to shine rashin arzikin ahli ibadati wal fuhshi waɗannan waɗanda ya faɗa musu ce ba su yadda ba wanda ya faɗa musu ayoyin Allah su ce ba su yadda ba su ne ahlul ibadati wal fushi da ma'abuta albasha kaga alqur'anin ne ba shiriya ga masu imani tsiya ga kafirai to don haka nan sai Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa sai wa qila lil ladina taqu ma za anzala rabbukum qalu khairan lil ladina ahsanu fi hadhihi dunya hasana hasanatun kyakkyawar rayuwa an fassara shi ta tabbata lillazina ahsanu ga waɗannan da suka kyautata suka yi imani fi hazihi duniya a nan duniya duk wanda ya rike imani Allah zai azurta shi da kyakkyawar rayuwa ko bai da kuɗi za ka samu zuciyar shi akwai kana'a miliyoya ko biliyoya ko dukiyar kowa ba ta ba ta damu shi ba ita ke cikin zuciyar shi ba a shi Allah ya ishe shi an ya samu ya samu hasanatu kenan kyakkyawar rayuwa wasu kuma suka fassara liladina ahsanul husna wa liladina wato waɗanda suka aikata kyakkyawan aiki wato liladina ahsanu fi hadhihi dunya hasanatu aljanna ta tabbata ga waɗanda suka aikata kyakkyawan aiki a nan duniya kyakkyawan aiki suka aikata to Allah tabaraka wa ta'ala ya saka musu da aljanna wala darul akhirati khairun yace wallahi tabbas gidan lahira ita ce aljanna khairun ita ce mafificiya min duniya daga duniya wa ma fiya da abin da ke cikin ta fal hayatu tayyibatu fi dunya hiya qana'at hiya qana'at rayuwar duniya watan jin daɗin rayuwa a nan duniya shine qana'a Allah ya ba mutum wadatar zuci yalla ba mutum wadatar zuci ya samu rayuwa kyakkyawa wal jannatu aljanna kuma hiya darul latifi an na'imul haqiqiyyu ita ce wadda adda ni'ima ta tabbas wadda a ta dimun tabbas ba gushewa ba yankewa ba kokanto a cikinta to sai aljanna wadda ni'ima da muttaqin wannan gida na masu tsoron Allah shine aljanna ma dalla da wannan gida na masu tsoron Allah shine aljanna duk inda Allah tabaraka wa ta'ala ya ambaci aljanna sai ce gidan masu tsoron Allah tilka uqubal ladina taqaw aljannan nan ita ce karshen masu tsoron Allah تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا الجنة نفل كوكي غنيبا إن جاء الله با أفسامن تهكا نسيد سورة الله gidan masu tsoron Allah ce muna gari da ita da masu tsoron Allah shi ko tsoron Allah abin da tsoron Allah imtithalul amri wajtinabun nahi fi zahiri wal batin min haythu yarda la min haythu tarda yi Allah ya ce kai kai ya ce ka bari ka bari yadda ya ce din ba yadda kai kake so ba zahiri da baɗini wannan shine tsoron Allah Allah ya tabbata mana da shi da farma sayyidina Maulana Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama Allah ya mana muwafaqa abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu ladarsa abinda muka kuskure Allah ya yafe mana Allah ya karba mana akan sawaba farma manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya da gamawa lafiya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya da gamawa lafiya marasa lafiyar mu ubangiji Allah ka ba su lafiya Allah ka ba su lafiya irin su mala hadi da shi mala alimin kanti baya da lafiya tsawon watanni Allah ka ba shi lafiya Allah ka ba shi lafiya Allah ka ba shi lafiya Allah sa ka fara ce Allah sa ka fara ce baba Hassan dan nage shi ma Hassan makaranta shi ma baya da lafiya Allah ka bashi lafiya Allah ka bashi lafiya Allah ka yaye masa da sauran marasa lafiya na gida da na asibiti da suke fama da rashin lafiya ko gida Allah ka yaye musu Allah sa ka fara ce Allah ka ba su lafiya Allah ka ba su lafiya da farma Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama masu lafiya Allah ka musu lafiya Allah ka ba kasan mu zaman lafiya Allah ka ba kasan mu zaman lafiya wannan tashe tashe hankula da ake fama da shi nan da can ubangiji Allah ka ɗaukake mana Allah ka yaye mana Allah ka zaunar da kasan mu lafiya Allah ka zaunar da kasan mu lafiya Allah ka zaunar da jihar mu lafiya Allah ka zaunar da jihar mu lafiya masu ciyar da dukiyoyinsu saboda Allah Allah ka lullunka musu Allah ka lullunka musu Allah ka lullunka musu Allah saka musu da aljanna Allah saka musu da aljanna Allah saka musu da aljanna farma annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama kai sako to آه، سمي فاتحة صلاة الفاتح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين